الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ta bayan daren lahadi biyar ga watan jima'a al-akhir shekara ta 1446 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba manta ba muna cikin kitabul buyo inda muka biya darasi guda saba'in da takwas za mu tashi darasi na saba'in da tara shafi na hamsin da shida mun ga hadisi mai lamba ta 265 hadisi mai lamba ta 265 za mu tashi hadisi na mai lamba ta 266 a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam na babban malami abdulwahid ibn abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahimahullahu ta'ala a cikin littafi mai albarka na umdatu al-ahkam as-sughra amma kamar na ga 250 shida kuka ta zamu tashi hadisin wa kenan hadisin wa kenan da 64 niyya nawa aka tsaya hadisi Abu Mas'ud al-Ansari zamu tashi hadisin Rafi' bin Khadij amma na ga ko aiwa mu je karshen babu ba ko na yawa shi ne dai annan za mu daji kan wannan rafi abin kade na karshe a babu yawa malayi على الريس الخامس والستين بعد المئتين hadisi na 266 da biyar a nawa ko na ku da gida da biyar an rafi abin khadijin radiyallahu anhu an karbo daga rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda wani yana cikin sahabbai waɗanda suka alfi yakin uhudu ya je yakin uhudu lokacin da ya je aka yi wato rashin sa'a wani ya harbe shi a tarkuwarsa daidai nan saman makogwaro wajen ramin sai annabi alaihi salatu wassalam da ya zo ga abin da za a cire shi ce ku jale in cire ma ko ku in jale shi yadda zai zama shi da ranar alkiyama aka tashi a shahidi in ba da jida a gaban Allah cewa kai shahidi ne sai ce a bari a ban masa da wannan abin ya ƙara ba kuma aka ce ya kai lokaci kafin ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine rafi abin kadi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi kala yake tamanu da kalbi khabithun kudin zare da kini mun yi wannan bayanin satin da ya wuce yadda malamai jumhur kai magana akan kudin kare har wasu suna cewa to ta yaya za a samar da karen da aka ce illa kalba kaidin aw makiyatin ta yaya aka ce sai a je a nemo amma ya halatta wanda ya karantar da karen kuma ya koyar da shi shi a biya shi wannan fikirar kwakwalwarsa da ya amfani da ita aka biya ba kuɗin karen ba shi ta wasu ke cewa in aka je aka siyo irin wannan karnukan masu tirerin ba karen aka biya ba ilimin da aka koya musu aka ce akwai masu wannan tawilin tunda gara akwai karnukan da yawa da yanzu da manyan jami'an tsaro ke amfani da su wanda suna iya gane me laifi to ne ilimin shi kafiya wa marul bazi khabib da kuma kudin taruwa mun yi bayani a baya cewa an ce ma ne saboda a tuna mata cewa wannan tsaraikin nata ka'ida saboda darajar sa ba wanda ya ce kin tare ta in ba da sadaki ba amma abin da kai ba sunan sa ba arba ana so a tuna mata cewa ka'ida sakin labudai da yake sai da sadaki to amma yanzu ta bar abin kuri kowa ma wanda bai da sadaki shi za ke so a tuna masa alfarmarta na uku wanda bai zo a babin ba shine wa kasbul hajjani da kuɗin wanzani wanda ya kawo shi ma ka ce khabithun to anan ne malamai suke ta tattaunawa har wasu in ban manta ba kamar alqabi iya yana da magana da yake cewa akwai nasi ma hadisin abu ɗaiba ya shafe wannan hadisin amma dan can da yafi kwari cewa babu shafewa kawai shi karɓar kuɗin kaho mutum ya amfani da shi karahatu tanzihin abu ne na kyama makaruhi in zan samu ne in kai kaho kawai ka bari wanda ya in ka gama wanda ka gama yau ba ka sadaka sannan ba cewa ba haramun bane yin a wato kaho ba da kuɗin kaho kai da kuma yin kahon suka ce annabi ya bayar kuma annabi ba zai taimaka wa barna ba ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ya ba abu daiba da ya gama maka hoje ce a baki a baki ya baki kwanan da biyu sannan ya ce wa bawa ne ya ce wa iyayen gidansa su sassauta masa wajen biyan ko wajen aiki ko wajen biyan abin da zai biya a matsayinsa na bukatar kuma kawo wato har littafi bai malamai suke akwai wanda za ka ɗauka littafi guda akan kawo ko a rubuta shi akan alhijama hadisai da yawa hadisin ibnu maja hadisin amtirmidi duk sun zo da bayanin yaya annabi alaihi salatu wasallam yace ayi kaho yace ne daga cikin hanyoyin da mutane ke samun lafiya shine akwai yin kaho to kaga idan wato tunda ya halatta ayi har ana samun lafiya in ba mati in haramun ne yayi da ya za a ba da ishara a kudai ta kansa annabi yake wanda zai yi kaho yana so ya kaho duk wanda yake neman lafiya ya yi kaho wanda zai yi kaho kuma san samu ne ya ranar sha bakwai ga watan musulun ko sha tara ko ashirin da ɗaya sannan kuma ka yi shi kafin ka kalar riki annabi yake kafin ka ci komai a wancan littafin har guraren da ya kamata a yi ma kaho mun yi wannan bayanin a karatun mu na amali da yau wallahi har guraren da ya kamata a yi ma kaho duk sun kawo in ma ba wani guri ne ya maka da ko ya rike ma kake so a yi ma kawon ba wannan daban amma dai haka kawai kana so ka ƙara samun lafiya kana so ka yi kaho akwai guraren da aka gaya ma cewa ya kamata ka yi kawo a wannan gurin abu na ƙarshe sai nake in za ka yi ka nemi wa kwararre wanda zai ba kawo ya zama ya kwari domin harkar likitanci tana buƙatar abubuwa biyu na taɓa wannan maganar anan cewa likitanci abu biyu ake nema kwarewa da amana kawai shi ne shi ne na ba ku misali da ke inda inda za a zo ga musulmi wannan musulmi ne kuma likita kwararre ne amma bai da amana wannan kuma ne shi kuma ya kware kuma yana da amana to wanda ya fitin danta ka miƙa wa iyalinka ko kai kanka wajen sa shine wannan kwararren wancan aunar a harka ta likitanci kwarewa kawai ake nema da amana inda za ka samu musulmi wanda zai ga shi kaza a harka ana ta nema musamman abin da ya shafi mata sai a ce a gwara a tura mata ku tafi ku karatu babu da gairi mata ba kaza a ita wannan maganganun to inda za ka samu musulmi gairi ya kai matsayin consultant ba amma bai da amana ga ko kuma mace ma amma dauka ga matan kwararriya a matsayin ta na gairi amma ba ta da amana ga kuma aure ba ma musulmi ba ko kuma ga namiji musulmi amma kuma mai amana kuma kwararre gwara ka minka matarka gurinsa to shi musulunci abin da a harkar likitanci kullum wayan abubuwan za ka kalla kwararre mai amana amma an ba wayan nan biyun to kawai ta ajiye shi a gefe ka nemo wanda yake da wannan biyu yawa to shi ma wannan kaga in za ka yi kaho ka nemi kwararre kwararre ba kowane za a taɓa wanzami za ka sa ma kaho ba kuma yanzu kamar yadda wani ya tambaye ni bayan mun gama karatu ran laraba cewa wanda ake yi yanzu na zamani ko wannan shi ma kaho ne shi ma kaho ne sai dai ya faɗa da ko an ce dan jiya yana ga abin yana cewa wajen dubunnai ake karba sabanin wannan suna wanzamai bai kai da kuɗi ba amma dai ko ma wa zai ma ka nemi ƙwararre kaho wato hanya ce ta samun lafiya ko shakka ba ana samun fa'idoji da yawa a ƙarƙashin to annabi yana yin kaho to shine ma da yake ma yuqadu min al-hadith me za mu koya ƙarƙashin hadisin na daya na na farko na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu koya a cikin wato mun faɗi razi ce na hadisu mun yi bayanin ta yawa bayan yakin odi ya ji yakin kandak ma da sauran yakoki da aka yi gaba ɗaya ya yi ruwaya daga sahabbai kamar da muka faɗa a ƙarfi ma yi karu min alhadis kamar shi wannan da ya kawo فوائد الفقه والحديث تقدم الكلام على فقه الحديث yace iri iri da wanda muka wuce a baya iri iri babu al-araya wa gairi zalik babu da zai magana akan al-araya shi musulunci duk abin da kaga ya mace to yana ba ka kofa ko wanda za a samu sauki da matafi ya zo zai tafiya to ma annabi alaihi salatu wasalam ya gaya ma cewa asabaru bid'atun min al'azab idan tafiya yanki ne na azaba to da a baka sauki sallah da kake yi a hanya sai aka ce me hudu bai yake yi domin ka samu sauki ya abin da ka mace ka takura to sai ga an sauƙaƙa ka zo ka rasa ruwan alwala gaba ɗaya ba dutse ba kasar da ba sai aka ce biji abinka a cikin jirgi maimakon lokacin sallah ya fita kai sallah ka haka ko ina yake kallo kai sallaka saukakawa ce da mutum ya fito don za a ga wasu ya fito daga jirgi da ganin suna ta tafiya sallah bayan cin azab da la'azab ce bayan magariba za a yi wannan kuskure ne karamin kuskure ba ne in ka mutu a haka ka cewa Allah ne ba abin da za ka gaya wa Allah ka ce kana jira su jirgi ya sauka Allah kuskure ne sosai kuma sannan wanda za a zo kamar wanda yake tsaya ko yanzu za a hau jirgi karfe daya ba za ku sauka ba sai cikin dare haka za ka goce karfe ɗaya za ku hau jirgi amma wani mutum ba zai zo ya sallah ba sai sha biyu da rabi za ka yi azahar da la'azar cikakkiya eh cikakkiya domin ba domin ai wanda ya tafi ya mutu ba tafiya ya ba unguwa ya kai da an fara tafiya ne an bar ranke ya gore sun jiya ce to a nan ne zai fara rage sallah don wani suna wannan kuskuren zuma daga tsaya ko in aka zo aka ce an fara tafiya ba ko ana ne ko fulani a doki a ce baba yanzu za a tashi da sai karfe kaza da ana amma idan za ka kun san lolin ka ko ba za aka yi ka dawo gida ba wanda yake je ka biya kai kai to saboda haka wannan shi to shi ma a raya kaga da aka hada muzabara mutum ya sai da dabino butar dai na kasa da kuma ɗanye na sama an san cewa ana shiga wani yanayi na takuruwa to shine musulunci ya roƙe dan budewa ta kofa ɗan ƙanƙanwa saboda wani dalili domin kamar yadda muka faɗa ɗanyen dabino yana zama abin sha'awa ko kuma abu na biyu domin a sauƙaƙawa wanda ba shi da hali sai kana da gonaki da yawa ga wani nan kuma yana cikin yanayi domin dabino abinci ne a Madina na faɗi wannan abinci ne yana cikin yanayi sai ka kirawo makocin da kake yanzu ga shi nan za ka yi kai ma ariya domin al'ariya shi ne a tajarru kamar tsiraitawa ke ka tsiraita wannan dandan dabinon guda ɗaya akan sauran sauran gaba ɗaya duk suna jira sai sun gama a sauke su wannan ko ka ba da halaccin yadda ake zuwa don wani a cikin gidan gonar yana da ɗakin da iyalan su ke zuwa su huta su zauna in ba ka gida suna gona to yawan shige da fice da za a riƙa yi na wannan dabino guda ɗaya da ka bayar ga makoci shi yasa aka kirawo wannan hukuncin da araya jami'i ne na al'ariya al'ariya kuma ta jaurun ke tsiraitawa an tsiraita iya wannan dabinan daga sauran dabinan domin shi me shi ya halatta shi go ya zo ya kada abin da ya fita to sai ya zanto masu yawan wannan kyaututtukan na dabino guda daya mutum yana yawan shigowa ya fita wata kila iyalin sa na ciki sai suke samun takura wannan abin zai iya sa su jira ba da cutar ba zai iya sawa sannan shi wanda yake shigowa ya kira din da yana da bukata domin shi ne abin da yake abincinsa to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake ya halatta kai yanzu da ka ba shi wannan dalilin da yake zuwa ya kira tunda da shi ya dogara ya halatta yanzu ka zo ku yi musaya ku yi araya da dalilan sa wanda yake bincike domin kai kana da yalwarsa sai a yi kirdado na wannan dalilan naka da ka ba shi kai ba ka ba shi a yi kirdado zai kwano nawa ka ɗebi mu sai ka ba shi da zai da shigan ma cikin gona shi ne araya domin ya daina zuwa ya kai ya komo dan wannan abin zai iya sa ka fasa ko kuma yanzu ka ce ai ta yi kai shekara mai zuwa wurin kuma bayarwa ba to shi ne maimakon a samu wannan sai aka bayar da koma domin ana so ka samu cikakken ladan kuma a taimaki mutane shi ne a raya shi ne a tajarru wa gairi zalika da wani haka domin zai zo ya yi ma bayani me yasa yake wani haka domin za a yi bayanin wani hukunci za a bayanin hukuncin sai da bawa in ka sai da bawa kuɗin da yake samuwa da abin da ya mallaka nawa yake za a yi wannan bayani za a yi bayani a kan ciniki kafin ka karba kafin ya zo hannunka ya halatta ka biyar ko bai halatta ba ko kuma idan ka biyar aka samu asara tawaye kafin ya zo hannunka da a ƙarƙashin wannan babu kuma zai bayani a kan cinikin giya ko abin da yake kawar da hankali gaba ɗaya ko wanda yake sa mayi alhamru ma kamar al'aql ko al-muskil yawaji kuma abin da yake bugarwa sannan akwai al-muskil wanda shi kuma kake jiki yake za ga wayannan nau'o'in musamman na biyu da na uku a asibiti ana amfani da kai abin da aka sha kake jiki yake akwai wanda bugarwa yake akwai wanda hankali gaba ɗaya yake ɗebewa yake to shi ne zai bayani wani mai tafi zai bayani akan abin da yake bakarke mushi babu zai bayani a kansa kuma zai bayani a kan gumaka gunki akwai hadisai guda shida karkashin babu hadisi na farko al hadisi tarihi wa fito ba'da miyatain hadisi na 266 an zaid bin thabit radiyallahu anhu an karbo daga zaid bin thabit Allah ya kara masa yadda shi ne karo na biyu muka gamu da shi a nan ba zai iya tuno mana wanne ne farko da muka ci karo ne shi ne kitabu siyam kitabun siyam mun kwana biyu ina ga tun tun wajabi da muka yi hadisin sa saboda haka zai bin misali kamar da aka faɗa dan nan kiro mana wani abu a kansa yana shekara 11 musulunta kuma shi ne annabi ya tura shi je koyo yaran yahudawa a sati biyu rubutu da karatu duk abin da yahudawa suka turo Allah zai ce ina zai shi za a ba ya karanta ya fassara a sati biyu shi za ƙalubalen matasa kenan matashi ne yayi wannan abu yana matashi shi ne aka zo ba za ka damta da dinin Allah kai ne kai wa dinin Allah da zai dinin zabi kafin ya rubuta wa'id da ne ko yayi wa dinin hidima yayi wa dinin hidima amma mu yanzu matasan mu ya je sabi ya dawo amma ba abin da yake kira da abin da kirkewa abin da yake shi kan da yake na rawa kansa komai wannan lantana al'ummar da yake zauna cikin ta al'ummar da yake zauna ai wasu za ka kaje ka ga yadda kabilu suke yi za ka wani yana tara ko ɗan makotan su ne yana koyar da su khibrar da Allah ya bari kwarewar da yana koyar da kallansa yanzu ba ta ga kowa ta kan zuci yadda ilimi ya gama lalace wanda ya rike da matasan mu abubuwan da suke samowa suna dan taimakawa na iya lokon ko na kusa da gidansu kai na gidansu ba kawai da an samu sauki amma yanzu kai a matsayin ka na jikin wanda ya karanta sai da single ola a jami'a da ka zo a kallon ka waye koya babu a matsayin ka na wanda ya kama da chemistry kannan ka wa ka dora a kan iya babu wallan da ƴan unguwa ko ƴan layi wanda da ina yau ba da wani misali a wani likita yana a da kano yanzu balantiya ya zo ya mana lokacin muna secondary balantiya yana karatun medicine ɗinsa da kankarar zai da ta mahmud dain ne yanzu wallahi aka yake zuwa yanzu bayan daukacin da haka yake zuwa yan zayin da koyi da su kyauta haka ya rika yin wannan abu kowa har yanzu bai manta wannan abin da ya ba har yanzu kowa bai manta ba ga shi ne yanzu inda Allah ya kai shi to irin wannan abubuwan shi ne ma za ka damda ne ka me kai wa addinin Allah kai akan kanka yan kannan gaba ba su more ka ba wallan da yan ungo in ka kai matsayin profesa in dai ya profesa kawai ake kiransa amma baka tsina da komai ba ba ta da amfani a gurin al'umma hamshakin mai kuɗi ne kai ne aka amfana da kai ba ka da amfani wannan ku kawai shakin ɗin ne bai wanda Allah ya ba so ake amfana da kai ko wace irin baiwa wannan shine abin da ya kamata mu kana to ka ga zai da tabi ta duba ne ga matasan mu zai da tabi Allah wa lokacin sarki ya tsara masa yarda wannan abu ne kuma sai ne ya ranto kai Imam Malik yana cewa gaba ɗaya ka iya cewa Madina da fatawar sai na Imam Malik yana dogaro ne da fatawar sai na Umar yake bayan sai da Umar ya bar duniya babu wanda muke bibiya kuma babu wanda ya dora akan fatawa cewa zai riji na sai daga shi kuma sai Abdullahi dan Umar wayannan ta iya cewa fatoyin Madina sun dogara da su ranar na tambaye ku mutum bakwai masu fatawa cikin sahabbai kaga idan a mutum da zai riji na sai da Umar din sai Ibn al-Khattab duk a cikin sahabbai sun kowa yawan fatawa su bakwai idan aka zo shi ba ta ake shekul makurfi ana rammomi malamin su malamin malamin na ga bangaren tafsiri duk tafsiri da qur'ani duk malamin qur'ani zai bin sabi malamin su ta bilala ba da ake gaya ba zai bin sabi malamin su kaga dai da annabi ya kira ya kira shi turjuman alquran bai fassara alqurani karshe kan in ana magana fassara in zai bin abdullah ba ya fassara abu to an gama zai da dina tare da malamin zai malamin zai na ka do gado annabi alayhi salatu wasallam ya ce wa afraduhum zai da dina tare wanda yake kowa sanin fasara gado ya ake rabon gado zai da dina tare yayi wa addini da ba matuka da aka zo tattara alqur'ani zai da wakar cewa ya kai moshi zamun sai da Usman shi aka kuma nemowa to so ake bawa Allah duk yadda ka tazo kana mata yi kokari nayi wani nazari ran nan na duba shabab aula rasul wanda taji ne guda daya sai ne sai kawai na wani abu na duba wasu sahabbai sai nake ta rubuce kawai sai na kalli majority su wayannan sahabban da aka kawo majority akwai wanda yana shekara 36 ma 31 wani yawa duniya amma ana kawo su ana lissafa cikin wanda suka taimaka wa addini kai yanzu shekara ta talatin da ɗaya ne ka ba haura da haka kai ne kai kullum mu rika tambaye mu kan mu na abubuwan in ba haka ba za mu tashi a tutar babu kullum ka rika tunanin wani irin agaji za ka ba wa unguwarka wani agaji za ka taimaka wa gidanku sannan ka makotanku dole mu rika wa'annan tunanin nakan da haka muke yi da tuni mun wuce nan to zai bin sabi ya ba da gudunmawa mai yawa amma da na faɗa yana cikin mutum saba'in a bakwai wanda suka fi kowa fatawa to shi ne rawaito ruwaya radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakkata li sahibul ariya lalle annabi alaihi salatu wasallam yayi rangwani ga ma abokin al'ariya ma abokin wannan nau'in da wanda ya bada kyautar ne kyautar da ne an yi biya ha ya kiyar kai wanda aka ba wannan dalilin guda daya amma sauki cewa ka kiyar wato bi karfi a ta hanyar kyautar ne ya halatta a zuwa a kalle ya ce to masana ce wannan dalilin aka sauki shi zai yin buhu daya shi ne kyautar da ya halatta in kun lura ayan hana abu zabara saboda wata illa mun faɗi illoli ko yau ne muka manta ma ba mu lissafo su ba kaga al-riba al-gharar al-jahala al-zaman al-zarar al-kimar ba yau kara muku da shi da hadda al-kimar ta ta da abin da ya zama da ta ta a ciki musulunci ba ruwan su eh ba ruwan su ne wayannan su ne ba wannan har saboda ne yadda kuka faɗa akwai al-jahala hana ko aljara saboda haka amma yanzu ga shi nan an zo an halatta ma saboda ne saboda wata wani sauki kamar yadda za mu zo ne zai yi yau ko sati mai zuwa an hana siyan ko siyar da abin da baya gurin ka amma za a zuwa ba su ka wata ƴan kofa ɗanƙanuwa da za a ba ka sauki mara faɗi saboda wani dalili kamar yadda za mu zo mu ji ba mutum yana da katon fili amma bai da kuɗin fili ba mutum tare to za a zo nan gaba a ba da kofa domin kar a danne ka amma da sai sai a ba ka wasu stipulation wasu condition idan ka kiyaye sai a ce to ya halatta domin kar a kare ka kan yin noma za mu zo mu ji to shi ne yake cewa an yanzu a hada sarkiya ka sai da shi ta hanyar kirdado ya halatta amma za mu ji shi ma da sharadi wani musulmi bi kharfiha tamra ta hanyar kirdado a tsere shi da dabino na kasa ya kudu da harutuban saboda rutuban saboda za su ci yana danyi wanda ya zo ne kike sai shi yana san danyen sama to amma shi kike shi ne to ya halatta ba akwai sharadi me za mu koya karkashin hadisi ko shi babi a cikin wani hadisi ya kawo tarihu bai jamri alal nakli bi jamri mislahu kaga annabi ya hana ayi bai rubuta bana ya hana amma kuma anan an zo an ba sauki rangon ba sauke hukunta aka yi ba rangon da ba aka na biyu a rukka fi bai da araya duk da rurati wal haja saukin da aka yi ba wajen cinikin araya saboda wata larura ce da bukata kana da bukatuwa yi zuwa ga wani abu kuma ba yadda za ka yi sai aka ce an halatta ba amma da jarabi sannan ma da yake na uku al-imamu al-adi shugaba adali yanzuru ila al-muhtaji wa ila masalih al-ra'iyya kun ji ko kana da shi shugaba ne irin shugaba yake yana duba mabukata ne idan ka zo yin sallah yanzu ka kalli duk karfafa ne amma akwai mutum da da dido shi kadai baya iya tsayawa su ce to shi kadai za ka kalla ka sauka ka sallah domin wani dukkan su jin daɗi ne wannan ko kuma a ya ka shigo yanzu kowa yanzu baya jin baya jin da ake cewa baya jin zafi amma akwai wanda mutum ɗaya ko kuma kowa baya jin sanyi amma akwai mutum ɗaya da yake jin sanyi to saboda shi sai a ɗaga kafa domin ko daɗi za ku ci ka wahala ne ba wannan maslaha kullum ake kallo to shine ma da yake a kalli buƙatar mabukata wai ila masalihin ra'ayya idan kana shugaba kullum maslahar wanda kake shugabanta kake kallo ba taka ba kaga da maslaha ba ake kallo da ba za a cire mana tafsiri ba wurin wannan shi da rage cikin wa'ayi inda maslaha al'umma ha ko ce wajen tsirari suna cin ne kudin ku ba su ci gaba da cin mu zauna lafiya ko a wancan lokacin ba a jan wahalar da ake sha yanzu sai da kalli cewa idan aka tafi a wannan ne yanayin da kake so to yanzu da al'umma ce kowa zai dan sana kudansa gwa aka ba wanda yake kawo a kafin da rarai wajibi da wata irin gwara ba to to ba bidiyo ba bidiyo kawai abin da kake so kullun tunanin kuma wani tunani da kake kai yanzu kana shekara 65 70 da biyar kudan 80 kana fulani na shekara 70 duk sai mun mutu za a yi ka kale mutane su rayu yanzu kawai su ma wayancan suka zo sai Allah ya tsara rayar domin shi yake rayawa amma tunanin da mutane duk kowa zai mutu yanzu a ce wai nan gaba kaza wannan ba tunani bane ne kyau to shi ne abin da malai yake gaya mana nan kaga ai saboda kan wasu su tuki yanzu sai annabi ya buɗe koba sai yake a bada dama domin wasu su wannan dalilan ko yaya haka ake yi Allah ya so لو da rukatu liman ihtaja ila akli ruqi khassa an ba da sauki ne rangwame ga zuwa ga wanda yake bukatar sin wato danyi gaudan da dino shi kadai shi kadai aka ba wannan dama to bari mu je gaba ku ji ne al hadisi sabi wa tuna ba'da al yatin hadisi na 200 da 67 ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi kira da miki Allah tabbata gare shi rakasa bi bai'il ariya ko araya yayi rangwami wajen cinikin araya mun fada shine a yi irin muzabara wanda aka hana amma da sharadi cinikin dabino ɗanye da busasshe a ƙasa shine aka ce yanzu an san buɗewa ko ba kankanuwa shi ake kira a raya amma annabi yace bi khamsati aw sittin kar ya wuce wata biyar in aka zo yi abin da za a yi canjin da shi kar ya wuce wata biyar duk wata shi da ya kwano nawa ne a kun manta shi ne adadin shi da manoma adadin wata biyar shi ne adadin abin da za a fita zakar noma yi kwano nawa kenan kwano nawa ake fita zakar noma ina manoman suke eh dari uku dari uku to wuski biyar shine kwano dari uku duk wuski daya kwano 60 kenan kowanne wuski kamar katon buhu ne mai dauke da kwano 60 to sai annabi yake aka tashi a raya tsakanin dabinin da aka baka kada adadin ya haura wuski biyar kwano 60 na abin da za a yi ma rangwama a zo a yi canji da shi tsakanin bushashe da sanyi kai ya haura haka kaga ake kyautar babba ce saboda dabino yana da albarka za ka ga wanda za a zo a zubar da shi da yawa sai a fitar da wuce ke goma ma a dabino daya wane mutum to kana kira yana kuma fitowa yana da albarka sosai au nuna kamtati au tuke ka gani ko kasa da wuce biyar kun ga kun kalla yanzu fuska uku ce ta farko wuce biyar daidai ko kasa da wuce biyar ta uku shine sama da wuce biyar guda biyu sun halatta ɗaya bai halatta ba biyun su aka faɗa a nan annabi cewa ya yi fi kamsaki a cikin cikin wasu biyar kwano ɗari uku ya halatta ka yi a raya mun ji halatti na farko au duna kamsaki a cikin ko kasa da haka wannan ba ya halatta wanne ne ba a kawo ba sama da shi to na sama da shi shi ne halatta ba domin annabi ya ce sai dai daidai shi ko kasa ne wanne ɗayan mu muka gano kuma annabi ya ce ma kam saki aududa saboda haka ko kafa bai halatta ba kwano dari uku shine za a yi a raya ne to ya halatta wani masani yanzu yanzu mun ce mu zabana sunan sa asali yanzu saukin da aka yi ba shi ne zama a raya ko ariya amma asalin zantakan da yake mu zabana danye da bushashe shine dai mun yi bayani a baya an haramta amma yanzu an zo a dan bada kofa saboda ni domin so ake kowa ya zauna cikin koshi ba da yunwa ba kaga in maslaha ake kallo ne ko a ce za a kawo shinkafa a siyarwa da wasu mutane akan dubu arba'in arba'in ai gwara kai sauƙin da kowa in ya je siya da mai gwangwani ɗaya da mai buhu ɗaya kowa zai ji sauƙin haka ake bukata wani yace wani malamin mu yace wai bai gane cewa lallai wato yana moran gwamnati ba sai da aka cire sauki sanan ya gane cewa a ke kam tun da lokacin da aka cire ai daga nan za ka gane kuranta duk wannan fetur komai za a ce da shi yake yi ta ko abinci da shi yake kai ka zabi komai sai komai ya canja to ba gwara ku ci gaba da biya ba tunda dai kudin mu ne ku ci gaba da biya mu ba komai mu ci gaba da zama cikin sauki amma ina to shi ne mare yake ne zamu koya karkashin hadisi abinda zamu koya kamar shi ma ne kawo fikin hadisi ko ya kawo guda biyu a rukta ta bai ila araya bil haja amma sauki wajen cinikin ariya ga mai bukata na biyu an yakuna rukta bi qadri kifaya sauƙin ya zanto gwargwadon yadda aka iyakance ba kar ya wuce kwano ɗari uku ɗari uku ko ƙasa da haka sama da haka bai halatta ba الحديث الثامن والستون حديث لا ستين دليل لا ستين لا تقص أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يكرم مك يدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي من باع نخلا يوغاوني دو وندا أم duk wanda ya sai da dabino duk wanda ya je da dabino me annaql jami ne na annaqlatu annaqlatu dabino guda ɗaya kenan yanzu ba a magana ƴaƴan marmari yanzu kuma ana magana ne akan ne akan zangarniyar dabinon bishiyar sai an gama magana akan kayan marmari yanzu kuma magana gonar ake ita shi itacen to duk wanda ya zo ya je da itacen dabino kada ubbirat wanda an riga an yi masa me yake ce coordination kilili shine coordination ko yawwa to an riga an masa kilili ta ka'ida ai Allah madaukakin sarki shi yake daukan wato namijin ya kai wa mace ɗayan wato kitin daga bishiya na namiji a kai mace an fahimta da kyau ko ko kuma ta hanyar iska iska an ta kada ko kuma su zo su yi wannan auren da ake yi shine coordination to saboda haka duk wanda ya zo ta an riga an yi wa dabino wannan girmin sai je da shi fasamarwa ne ba'iya to idan ƴaƴan suka fito tana da gona yanzu sai ka zo aka riga kai mata kilimi bukata ta kama za ka aure da yaya Disamba ta kama kusan guda uku ba kuɗi saboda haka sai ka zo ka daga gonarka ka riga kai mata kilimi ka ce wa wani za ka ji yayi sai idan ka kalle shi haka idan ka kalli a yanayin dama kai da ka zo ai ya itatuwa kawai kaciya amma kuma akwai wasu abubuwa domin ko mace ce da ciki ko kuma ko dabba ce da ciki ai ba tabbacin cewa za ta haife shi lafiya lau ka ga wannan abin da yake ciki na coordination ai jahala ce ko ba haka bane kuma yana ci abubuwan da suke haramta kasuwanci to amma shi yanzu wannan da yazo wata kila a ransa yana sa rai cewa Allah ya dan dan Allah ya taimake mu gona sai kyau in ayan suka fito za a iya samun buhu kaza har hasashe suke yi shi manomi yana da wannan har hasashe ne za a iya samun buhu kaza da jera buhu dubu buhu dubu ɗaya da ɗari biyar ko da mila gaya ma wannan ko ɗaruruwa to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yake duk wanda ya riga ya sai da gonarsa ya riga ya mata kilili fa samaruha lil ba'i'a kayan marmarin suka fito kayan marmarin idan suka fito lilbaya na mai siyarwa ne shi ne ya siyar din nasa ne kai yanzu ka zo ka siya ba ka'ida idan ya zo ya sai kayan marmari yanzu kamar yadda muka faɗa a baya mangwaro ya gama gwara ya zo ya siyar ya siya gaba ɗaya in aka sauke mangwaron gaba ɗaya ya tafi da shi in shekara ta zago zai kuma dawowa ne sai ai ba da ni na siya yanzu ma na wani iya kayan marmari ya siya to amma yanzu da ya sai bishiya ba ai za ta ce ko ki zo da haka kayan da yake cikin ta yanzu na kayan marmari sai annabi alaihi salatu wasallam yake na wanda ya ciyar ne shi ne ya ciyar na kan illa an yashari al mubta sai dai idan mai ciye kai da karo ya sai kace to da sharadi na bace wannan gonar amma har sittin da yake jiki duk kayan da yake jiki ma na wani sai ka bada wannan sharadin shine illa an yi sharid al mubta'a sai in ka kama sharadi me biya ya bada sharadi cewa to zaka sai waya yanzu sai ki to har da kwaba din asali in ka sai da waya yanzu ai waya ka siya ko to saboda haka sai ce to zan siya ba amma har da kwaba din eh na yadda to shi ke har da memory din eh to shi ko ba haka yau ko kuma da mutum ya zo siyan mota da ya zo ya sai mota yanzu a ƙa'ida an mutum ya sai mota me kuke tsammani ya siya mutum zai sai da mota ne bayan ka gama ya ce to kai zo kwance mun tayoyin ko a tarihi tare suke cewa ai ko saboda ka gaba da ka ce a kwance ma tayoyi domin kowa ya san cewa a ladancin aka ce mota har da tayoyi idan ba tayoyi ne ke to zan biyar amma fa banda tayoyi ko kuma banda rediyo suna yin wannan banda rediyo ko banda lamba to amma duk kun yarda da wannan cewa in ya ce mota ta sace gaba ɗaya ko da ya ce mota kawai sai in ci kuɗi a ciki ya riga ya tafi da mota gaba ɗaya da ya tafi sun kuɗi kuɗin nawa yi na ne mota ne ko domin kaga iya wannan aka ce da ba wannan kuɗin inda zai zo yanzu ya fitla da ba ma ya hango suna mota zai ma waya yace na ba kuɗi na a cikin mota kamar yaya wanda ake juro ta daga cewa za ta yi ai karka zo wannan da nisa ma ga wanda za ka yi yanzu cewa sai mutum ya siyo riga rigar sanyi sai in ci dala a ciki to ta waye kar ka tafi wani zancen abin ka tafi wani zancen bidin wanda ba kowa ne zai waje masu harkar ko ya jiyo rigar gwanje sai ya tsinci dala a yana tsinci tambaye zai yan gwanje na a ai ba ce wani yanzu ba ana tsinta ba wai ya ce da ake su su ma ta ke ta fiye to shi da yake cewa illa an yaskari al-mubta sai dai idan mai biyan ya ba da sharadi to kaza ba ya saba kenan wani muslimi a ruwayan muslim wa man ta abda ruwayan muslim cewa wanda yake da bawa ko yake bawa fa maluhu lil ladhi ba'ahu dukiyar ta wanda yake yar shine bawan dukiyar bawan ta ko ba ga bane ina da bawa zan siyar ma yanzu duk abin da ya tara ai na wani iya bawa za ka ɗauka ku gaba amma da gonarsa da kayayyakinsa da komai na ga dinna wani illa an yi shari'a da mubda sai dai ni da na zo siyan bawa zan ce to duk abin da ya mallaka ba hadda to kaga dai san cinikin da zani shi musulunci in kun lura la barara wa la bira baya so ka cuta baya so a cuce ka kullum kuna kallon wayannan matsalolin abin da yake kin zama ke kar ka cuci kowa kai ma kar a cuce ka shi abin da yake ta nuna shi da a nan muke gara faɗa shi ne idan za ku aurar da yarinya tana da aiki to ku gaya wa mijin a dan ku ne mai aibu to a gaya wa iyayen masu cewa da yana duka yi yana duka ko domin aibu ne ko kuma domin ya yi aure da yanzu shi kare da baya ba da abinci sau ɗaya yake ba da abinci a rana kuma abu ne kaga na waje in za su iya bayarwa sai su bayar ko kuma a gajiya yana taɓa hankali amma ya warke illar abin da ake gudu a nan idan idan ya riga idan ya riga ya zo yayi yayi wannan irin wannan jirgin abin ya taso ya gano aibu a cikin ya zo mayarwa zai ko domin khiyarun da gabani ne ya riga ya gano cewa an an an dake hancinsa ba dai bane abin da yake na aibu a gaya wa mutum sai ya shirya da wannan ya tafi da shi fani mai na
a wannan aibin ce ne kuma ai ba ma wanda yake da kai anan ka aure da ba ta da larura kuma ta samu larura idan za ka mai da ita ai ba ita ka ce alaga ba malam wannan muna gaya ma wato wato ka je mota lafiya lau sai ka zo daga baya bayan shekara ɗaya injin ya buga sai ka mayar gurin masu siyarwa ka ce inji ya buga ba lafiya lau muka baka ba dadda to kaga wannan shine yaudarar sa akai shi wannan an koye mar aiki kenan shi kuma wannan kaga yanzu shi yayi ma lawanci a matsayin da nadarta lawanci yayi ma amma kai abin da kake so ka faɗa kai tsaye shine a gurin ka matsalar ta faru saboda haka baka da wani oriri da zaka zo kai tambaya bai kawai daga tambaya alaikum salam eh a ai idan gaba ɗaya da ba a cinikin da suke yi iya shi mai ke mota ya zo zai duba duk abin da ya kamata ya duba wani ya leƙa ya gaba review ya leƙa ba ya gaba spare part ba wayannan kayayyakin da ake amfani da su ya ganta haka zai biya haka ya biya shine maganar da yake a haka yake haka wanda ake zuwa da ayyukan da ke zuwa da suke su wani ya zuwa kace ba ta aiwa yake da ma juya yake ne ba yawa kaga an fito da abun karar yake shi wallahi da ba juya yake ne ba shikenan abin da ake so a kawo anan daidan wani karkatar wani wannan abin da kuke boyewa wani ji yake ne ba yawa ba ya fito da aiki shine kawai in dai abin da yake taba aure in ba zai taba aure ba ku shiru in dai ba zai taba aure ba ku shiru kawai amma idan zai taba illar aure to ku fito ne shine abin da yake faɗa to illa an yashari da mubta'a kaga da aka zo lokacin da hindu za ku iya tuna hadisin ta a lokacin da ko da yake zamu zo a kitabun nika yana nan gaba kadan idan lokacin da aka zo Abidjan da Muawiya suna neman ta da taro ta ga annabi mai annabi yake cewa take a ruko dai a cewa amma Muawiya da basulukun la mani lahu shi matsolo ne saboda haka kin wajen irin masu cewa din nan nake ki yi dabaru a ta yadda za a yi zai fita zai ce wa mutum akwai wajen da suke haka zai fita zai ce a yi ɗan dabaru da me za da ruwan jikin da za ta yi dabaru ba ka ba da komai ba a yi ɗan dabaru sai annabi ya ce to shi wa solo ne na ma da lafi wa ma bi jarin fa zarabu lin nisa wa kana la yadawu asawa an atiki shi ba bi jam dukan mata yake in kika bata man rai kullu ko ba zai miki wal mukalafatu saboda haka kaga sai annabi ya ce kake aure ko da yace in ki usama sauki aure usama sai da aka ce wannan auren sai da ya zama abun misali a Madina shi ne ake gaya wa mata ku rika kan shawarar iyaye mahaifin ki yace ni ina gaya ne miki kaza to ki daure ki suna da an jin nesa mahaifiyar ki ta ce a in dai ba wai materialism ba ka kalla ba wannan hanyar ne zanno abin da zai zo da ke lafiya a kallon shi yana da ma'ana to wannan shi al-hadithu tafi wa sittun ba'da al-mi'atayn hadisi na 269 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي من ابتاع طعاما دون دي يجي أبن ولا يجيئه كده يجيئه karka ce da abincin a ta yi tauhiyahu a sai ya nemi a auna mar kuma ya auna ya cika eh sai ya idan duki ke ji ne a tabbatar da ya kai duki din a tirela ce buhu nawa ne a tirela ya cika shi ne abin da ake nufi a ta yi tauhiyahu duk abin da za a yi a tabbatar da ya cika kafin ka bar gurin kamar yadda yan banki ke cewa kar ka bar gurin sai ka irga idan ka bar gurin kai ka biyo kai dawo da mara kyau da rashin cikar kuɗi in dai kamar kanka to kai dawo zaka shi ma ka tabbatar da an cika me yasa wa fi lamzin hatta ya kudu da hu a wani lafaza ka ce har sai ya karba domin wani kamar da za ku ga wasu dabarar da ce mutum ya sai abu yana gurin wanda ya siya yanzu kuma wani zai siya bai fa karbo ba amma zai siyar maka ko ba yi ka ce abu ka san kafiya wani yana bukata yanzu sai ka dora masa dubu ɗari a kai ka ce riba shi ne malamai suke cewa idan wannan dubu ɗarin da ta hau kai da ka dora mar a kan riba cinikin ya yi ko bai ba shi ne wannan ƙa'idar da muka faɗa alkharaji bi zaman shi wannan na farko da aka je yanzu aka baki kudi ga kaya kurukuru amma baka dauka ba shine malamai suka ce shi wannan yanzu um um ajiya aka bai ajiya aka bai domin kaya tun da ya riga ya hauki da kudi kaya yanzu ba za ka bani na kai shine aka ce sai gobara ta zo sai ta cinye kaya wata gaba mai ajiyar kaya ko mai kaya ne wai to shi ne aka ce idan ka kace sai ya biya kai ji ne baki ka baki idan baki ne sai ya biya ka idan ku ajiya ce bi kaida wanda ka ba wa ajiya akwai amana a gurin ka duk abin da ka ba na ajiya sai ya salwanta to ba zan biya ba a musulunci domin amana ce ta sa ka bani saboda haka ba ganganci ne ba abin ya salwanta saboda haka ba biya ba biya ina ba ta amfani da wannan da kyau saboda haka tunda aka ce zai iya daukar asara shi wannan nabi to ya halatta ya kiri ba in ko bai yarda da asara ba to wurin shiri ba shine al-kharaju dud damal ko kuma ribu umalan yadman ribatar annabi alaihi salatu wasalam ya hana cin ribar abinda baka ba za ka dauki lamunin sa ba ba za ka dau asarar sa ba duk abinda ba za ka dau asarar sa ba to haramun ne ka ci ribar sa shine al-kharaju dud damal karibata abinda ba za ka wato ko kuma wato an rigi malam ya zuban shine bi karibata abinda ba za ka dau asarar sa ba to shi sa ko da yake duk kayan da aka baka ka fara karba ka irga ka ajiye a hannunka sannan zaka ciyar wa wani ka ciyar maka shine abin da yafi daidai a musulunci to shine hatta ya tsaye da wuce ka karbe shi hannu biyu alaikum salam na'am ake jira kaji na'am Mm. shine formula da na bayar da don ku samu sauki cewa yanzu da ya gama wannan bashi ya baka ko kuma ajiya ai ka dole tun daga har kudin abincin nan ya kawo ko abincin da za a zo na sati ɗaya ko biyu sai ajiya take yi shine ai da sharadi da kuka yi ya gaya ma cewa misali zuwa sati biyu kai kuma ka auna kaga a sati biyun nan har kudin da za a ci da su kasa ajiya take yi yawa saboda haka kai ne ajiya ne mai ajiya kuma duk wanda zaka ba ajiya kaya akwai lamuni a kansa to akwai aminci idan abu ya zarwanta ba za ka ce biya ka ba in ko baka gamsu da wannan ba to nemi wanda ka gamsu cewa zai iya ajiye ma shi za ka ba na so time off amin ba haka eh ai ko mula na ba ai ba komai ne za ku ta kawo ba sai bayan daya kuma ce komai sai an ba da amsa malam yusuf ko wanda abu dai bayan daya to sai wani ce to kamar kaza ba kamar misalin da ba alhaji wasu ne cewa ajiya ce ko kuwa me yake kiran sa ko ko baki ai kullum magana da ake akan kudin banki ke ba magana da ake wuce nan kudin da ka kai banki ajiya ka ba su ko ko baki ka ba su idan ajiya ce ƙa'idar ajiya kuɗin da ka kai ko yadda ka kai haka za a baka an shi ne matsalar da ake ta magana kai interest riba kuɗin da kai kai banki ajiya ka kai ko banki ka ba su shine maganar da ake yi idan ajiya ce to kuɗin ka za a dawo ba su haka idan shine maganar da ake akan wannan kuɗin da ake tsarawa kullum sai ka kalla cewa ba shi ka ba shi ko ajiya idan ka ba mutane bashi suka yi ba sahari akan bashi ne ba zai samu zulunci idan ajiya ka bayar mutum bayan ka bashi ajiya da yazo sai tsara ma wani abu ne ba zai samu zulunci shi ne magana ta shi sa gwara gwara ke kokarin na'am alaikum na'am na'am da kyau a kan wannan kudin kafin ka je ka karba ɗan tazarar kawai Okay. shi na fahimta shi abin da alaji abin da malamai suke magana duk da suna ta kawo kalubale shi ba a conventional bank islamic bank da muke da su su wannan malamai sun zazzauna a tattauna a kan wato suna amfani ne da mudaraba da mudaraka duk wannan nau'o'in na nau'in kasuwanci shi suke an fahimta da dokoki da sauki akan conventional bank inda na conventional suke ta karɓi wannan kuɗin ya halatta ka karbo amma ba za ka ci ba kar ka bar musu duk kudin da suke karawa na wannan kudaden na bankin conventional za ka dole shi sai ka zo a yi amfani da ni cewa kai ka ba da shi ka ba da gurin ma da ba a bukatar a raba gode ba ba bukatar domin ka bayar wanda kaje ka bashi dauka zai ai kudin Allah da Annabi ka bashi ta godiya a to ake kaje ka bayar gurin da ba ba a bukatar godiya kawai wata kila kasa za a biyo ko bulo a yi aikin hanya da shi ko wani abu da ya ba ko ma wani guri kaje wani guri kaje inda ba a san ka ba da kudi a ce ce kawai ai amfani da shi na jama'a ko da na masallaci ne amma irin to gurin ba a san ka ba domin kana dauka kana taimakon addinin musulunci bayan kudin rabani irin wayannan hanyoyi amma da musulunci a wani jefa suke da shi a dare jefa irin charge bank zuwa irin wayannan da aka ce islamic banking a cikin da cewa suna da kurakurai ba nasu amma irin da kawo a kan fusararai wajiwon da tabajin kusan su ne kwararru a harkar sun yi bayanai sosai kuma mun gamsu a kan irin wayannan harkokin to suna shi da sauki ina ga wannan ba ba komai eh kira ga har zuwa ake ka cike wani bom ga kudin ka za a biya shi sai a bezon fatan ka cike ba da kudi ba yi zuwa za a yi wata za a baka naira dubu goma ba a da an samu riba kowa za a kalli adadin kudin sa ne sai a baka adadin wannan ribar haka ce wannan kuma shi musulunci ya yi dai eh ire-iren su za a ga duk muna da shi wallahi a'lam ina ga fakulu wa ne an bariya bare ko zala to ka ga wannan tambayoyin na guda ga ma sun cika ba sai an karanta ba ke sai ajiye ka ta ci ne zuwa aduwa ina jin ka na okay na
Thank you.
na zai kaya ne ba na ziri in ka ji wannan kudin ta biyo ta walwal ai jiri kullum magana da muke yi irin wannan abubuwan da mutane suke kai suna ganin su ta ta buna hu hayyinan ba huwa inda Allah ya azim su suke janyo mutum daga tangarda tana ta shiga rayuwarsa sai ita cewa jifan sa akai ba wanda yake sai ka kai kai bukan kokari a kwatanta abin da Allah yake so sai a zauna lafiya ko yaya a kwatanta an shi ne magana da muka yanzu malam Nabiru cewa dai aka gaba kaya ajiya ya ba ka yanzu ko ba shi ajiya saboda aka tunda ajiya ya ba ka bai zo ya dau kaya ba in matsala ta samu shi zai dau asara in dai ajiya to sai da biya ki sai ka kirawo shi ne yanzu duk magana da muke kullun da abin da kuka ga yau da gobe ba a so ka ba a tsara mutum ko bi a rayuwa saboda haka da zarar ka samu matsala a kasuwanci a lokaci kaza kwarewa da experience shine yanzu in wani ya zo da irin wannan ya ce ba to ina da sharadi ni ya rubuce shi irin wannan shine gogewa a kasuwanci ba so ake kullun kai ka zama guri ɗaya ba a yau da gobe ka sa ka goge duk abin da zai faru abu kaza ya faru bara to yanzu karka kuma wani ya faru bana sai ka ce ba ba shi da biya albayya ne bila kaya akan ne gaya ma za ka ce to yanzu rance ka ba yanzu ran da ka zo karɓar kaya za a baka kaya amma kuɗi rance ka ba baban jabiru dan abdullahi ai abin da yasa baki yayi mai yawa duk wanda yazo yazo ya kama kudi a jiya zai ya baki dan kan ma ya taba shine muka ce tabawa in ka taba abin da zai sa wato bankuna suka shiga matsala kenan saboda kudin da aka kai muku ajiya ne ko ba kudin da kuka tsara akan me yake a matsayin ya halitta in ba da baki a tsara mu ya halitta in ba da ajiya a tsara mu shi ne abin da ya janyo ka gane? na'am yau ai kai yanzu ka ga adadin siminti aka gaya ba ga shi na a rubuce ba ruwa na da in ya hau ko ya tsako duk sai ka ba siminti guda goma zan zo ɗauka ka yadda ina yadda kenan wanda akwai wannan wani bawan Allah da satin da ya wuce ya turo cewa a yi wa mahaifiyarsa addu'a din nan yana cewa to Allah ya yi wa mahaifiyarsa aka rasuwa ranar talata sati biyu ma kenan sati biyu da suka wuce to muna roƙo Allah mana kucin sarki ya yafe mata Allah ya ba ku hakuri da juriya ko shakka babu ka san su iyaye idanu ne sai ran da mahaifinka ya rasu to idan kaɗai ya cire in sai mahaifiya ta mutu to yanzu kai makaho wanda wani na ya mutu yana gane yaren da nake ba yawwa saboda haka domin su musamman mahaifi bango ne ba za ka gane wato irin matakin da yake takawa wasu irin da bayan irin da bayan saboda haka iyaye ko da yaushe wato suna buƙatar tallafawa ta musamman shi da wani abu da na kalla ya taya min da hankali na ga malam daura ya fassa ya yana fassara sa shine tabul katala ummu in ka duba youtube za ka gani a masarata tabul katala ummu din abin nan in na gani kukan zuci da nazibi ne sun suna kawowa a matsayin matashi ne hikima a alƙali ne hikima amma ni ta yi min da hankali a wuni in ka duba youtube za ka gani na larabci ne yadda alƙalin ya yi hukunci ya kawo hadisin hadisin mutum ukun nan da suka tafi matashi ne mahaifiyarsa alaran biya ce hajiza lakkara a jami'ar azhar tana karantar da alƙur'ani ta sa shi a makaranta ta kulliyar shari'a ya je ya rashin sa'a ya haɗu da budurwa yana mutuwar zanta ita kuma uwar take a ita ba ta san auren nan da ya zo gaya ku wata ce kawai ya za mu yi elimination ɗinta kuma ya yadda kuma ya yadda ai ka san da mace da mai jaye jaye ukun duk abin da suka gaya musu suna yi eh masu wannan ɗabi'a da wanda yake jaye jaye da wanda idan su yi akan mace to zai iya komai wallahi abu kamar wasa sai ya ɗau shawarar sata ya zo ma'abbabaiwa Allah ne ya zo ya same ta daga shi sai ita ya saba abu ya shaƙe ta wannan mahaifiyarsa ba shaƙe wanda ya mata ya kusa minti ashirin ba ta mutu ba tana ta canza sawun daga wannan sawun din ta koma tun sai istir ja'i amma Allah ya istika idan sana kallon nata a ta mutu ya tafi da ta faɗi ya dan wayarta ya shiga group na class tana da ajin da za ta je ta yi lakta ya rubuta wa ɗan group cewa yau ni ba zan samu zuwa ba a zuwan ita ce saboda zan yi tafiya sai bayan sati kaza ya tura wa ɗalibai sati biyu ko ya tura tura wa ɗalibai to da haka bayan ya yi wannan ya ba da cewa wato ba za a samu zuwa ba ya shiga harkokinsa to alhakin rai alhakin rai sai Allah ya sa sai da aka kama da aka zo alƙalin ni da alƙalin yadda yake bayani abin da ya baka kai ba da shi ne alƙalin bai ko shi ba yana da ya tashi a mahakama din sai da ya fara janyo ayoyi yana janyo hadisai yake yanzu kai bawan Allah matashi mahaifiyar da ta yi hafiza alqur'ani yace shekara wajen 30 tana koyar da alqur'ani a jami'a yace ta dauki cikin ka wata tara duk wanda bi da waye wannan fadakarwa ya rage mata bayan ta dauki cikin ka yace ta zo tare ne ka tsawon wajen wata 24 yace kai wayo ta sa ka a makaranta makarantar shari'a dan ka san Allah yace amma ka zo da hannunka ka dauka ka shake ta yace ba ka tuna hadisin mutum uku da suka tafi kogo ya rufe mutu yace mutum ɗaya daga cikin su da ne ba agaji na cewa lallai saboda biyayya da yake wa iyayensa Allah ya ba su hanya ya buɗe yace kai kuma sakamakon da za su yi ba baka kenan wanda ta yi wa alkur'ani hidima tsawon shekara kaza kai ai wannan labari yana ta mun da in ka rubuta shabur ka tala ummu a YouTube za ka gani matashin da ya kashe mahaifiyarsa wannan bala'i da ne kama malam ya za a mutum ya rabauta ta wace hanya eh bai ba ma wato ba mu ba da misalin sa wasu ba sai an manta eh kar a ƙara yin fani Allah ya sauke to saboda haka iyaye suna da baki da yawa akan mu shi da wani magabaci ke cewa duk abin da ka samu uku ka za ka kasai ka biya baki ka ba da baki ka zuba biyan baki duk abin da kai wa iyaye baki kake biya baki kuma ba da baki shine abin da kake wa ƴaƴanka zubarwa kuma wanda za ka sa a jikinka da wanda za ka ci duk wannan zubarwa ne wani yake wa ina ma abban yana da rai da ya gani yanzu ya yi kuɗi nake ƙarya kake yi na ce ai yanzu ba za ka iya duk wani sadaka jariya da ya kamata ai za ka iya maryam yana kwanta a kawari hadisin adabul mufrad hadisin bukhari annabi yace za a rika nuna wa kan sai ne maka da ce ka kai kawai ka gina mai masallaci ka gina man makaranta ka gina man kai abubuwa duk inda ka jin ɗaliban ilimi za a tafi da awa ka kashe kuɗi ka ce kayi wa abba ka ce Allah zai bari da hanyoyin nan burjik ai yanzu ne ba ka fi samun ladan yanzu baya nan nace yanzu ya kamata ka yi idan ba ka yi ba yanzu to inda yana da rabba ba za ka yi ba Allah ya samu dai wannan yayi addu'a Allah ya saka da alkhairi na kasance ina zauna a inda akwai mutane wanda ba musulmi ba da kuma musulmi a takuɗi a compound din da yake yace akwai makotana waɗanda a da musulmai ne kafin su yi ridda sauka yaronta na farko sunansa muhammad wanda ta haifa kuma kafin su yi ridda kuma har wanda ta haifa kafin su yi ridda kuma har yanzu a haka ake ake gaya masa suna muhammad kuma ya girma har menene har coci yana zuwa to malam tambaya ta yi take zan iya ci gaba da kiransa da wannan sunan wannan babban sunan alhalin shi kirista ne saboda kullum sai ya gaishe ni ba da shi babu da shi to me kake so ka cewa eh shi yana kallo girman sunan ne ai kaga suna ne da Hassan bin Sa'id bin Sa'id yake cewa wa damma lahu wa damma lahu min ismihi ko kuma wa jakka lahu min ismihi li jillahu fadl arshi mahmud wa hada muhammad Allah ya tsabo sunan Annabi Muhammad ne daga sunansa eh yake fadl arshi mahmud ne al-arshi shine mahmud abin yabo wa hada muhammadu wannan kuma sai yabo ne ko shakka babu da girma amma kai zaka rika yi da fa'alu da fatan Allah ya sa ya madaukakin Allah ya madaukakin sarki ya ya san kofar da zuciyar sa ya dawo ya koma musulunci wataƙila inda baya san musulunci da zai kyamu sunan ba kaga kafirai na da ba sa san annabi alaihi salatu wasalam ai muhammadin ma ba sa iya faɗa musamman suke cewa maimakon abin yabo sha yabo sai sai abin zargi shi kuma yana jin daɗin sunan ba in kwanta san da aka mai da shi wani abu kiristofa ko daniel zai ka koma da daniel nan ka shi kenan amma dai ko shakka babu za ka ji nauyi tunda yana son sunan har yanzu a tafi a haka kuma yana da shi wataƙila har yanzu yana son musuluncinsa uwar ce kaza an ce da yake cewa wannan hadisin baba wawu ya hawi dani ya hawi nasrani kullu maulidin yuladu ala fitra kowanne abu haihuwa akan fitra ake halittarsa baba wawu ya hawi dani iyaye da ke mai da mutum bai yahudi kaga auyu nasrani ko su mai da shi ba nasari sai sun mai da shi kirista auyu yumaddi sani ko su mai da shi ba maguji sune almaru ala dini khalili ala dini kuma aba'i jiwa Allah wa wajen sarki ya gane shi Allah ya wani shi koran da ya zama ya kai matakin da zai iya bantarewa ya bantare ko ba musulunci shine kawai addu'a da zamu yi ba ina ga zamu tsaya anan abubuwan da muka fara daidai wannan bawan Allah da mahaifiyarsa ta rasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje mata iyayenmu da malamanmu da ƴan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan da suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa masu neman aiki da sana'u Allah ka tallafa musu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana shugabannin mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين هو